بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewa shi mu faci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe da kiyama ba hujja a kanmu ba mu tashi yadda rasulmi yau za mu tashi gaba ta sattin daidai shi ne du'a'u ziyaratul qubur addu'an ziyartar makabarta ma'ana karantarwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da ya shafi ziyartar makabarta sila da aminci su tabbata gare shi ya karantar cewa Allah assalamu alaikum ahlal diyari min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun wa yarhamullahu almustaqdimin minna wal musakhirin أسأل الله لنا ولكم الآبية معنى السلام عليكم أمنشي يتبتك ليكو أهل الديار يقوم أبو تاجدة من المؤمنين ولن نسكي المؤمنين والمسلمين لهما مسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون موما إن الله يصور ذا مترس لكم ويرحم الله المستقدمين الله يرحم ga waɗanda suka riga wal musafirin da ma waɗanda suka jinkirta as'alullah lana wa lakumul afiya ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da mu da ku baki daya sahabiyul hadis sahabin da ya rawaita hadisin huwa abu buraida shine Abu Buraida ibn Suhayb radiyallahu anhu kauluhu fadan shi dai sai nas'alullaha lana wa lakumul afiya amma wurin su'al afiya amma fuskan tambayar lafiya lil ahya ga masu rai fa zahir wannan abu ne da yake bayyana ne wa amma wujubi su'al lil mauta fal murad biha an yadfa Allahu anhumul azab idan mai rai ya roki Allah madaukakin sarki ya ce Allah ka ba mu lafiya abu ne da kowa ya sani to amma wanda ya rasu ba a roki Allah a ce ba shi lafiya abinda ake nufi an yadfa Allahu anhum azabar kadar shine Allah madaukakin sarki ya ije azabar gabari daga barinsu wa yukhaffifu alaihimul hisaba Allah ya sauƙaƙa musu yin hisabi ya rangwamta musu ومن هذا الباب أسجن والنباد ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت أبن دي زودك عائشة الله يزد إتاتتي كيف أقول يا رسول الله يا يا زنفد يا منظر الله يعني أبن دي كنفي في زيارة القبور ومن زيارة قبر برا قال سي منظر الله سيمة قولي كيف أداتي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منكم والمسافرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ونشين أبيه صلى الله عليه وآله وسلم يبيع هو المؤمني عائشة الله يتدئتا a lokacin da ta tambaye shi cewa mai za ta faɗa idan ta ziyarci makabarta wa yusahabu lizzayar an so ga wanda ya kai ziyara makabarta al-iksaru min ad-du'a'i yawaita addu'a li ahli tilkal qubur ga wadanda ke kwance a wannan kaburbura wa wasa'ir mauta da sauran waɗanda suka mutu wal musulmi ajma'ina da ma musulmi baki daya wa yusahabu an yumsha fil maqbarati hafiya an so a tafi makabarta hafiyan kafafu hakanan ba ko takalma lima ja'a an bashir bin ma'bad radiyallahu anhu saboda abin da ya zo daga bashir ibn ma'abad Allah ya da shi kala ya ce bainama ana kumashin nabi sallallahu alaihi wasallam ina cikin tafiya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam nazara sai ya duba fa'ida rajulun yamshi bainal kuburi alaihi na'ala sai ga wani mutum na tafiya tsakanin kaburbura da takalma a kafafun shi faƙala sai manzo Allah ce ya sahibar sibtiyataini ya ma'abucin takalma guda biyu alki sibtiyatai ka cire takalmaka as-sibtiya an-na'lu alladhi la sha'ra alayhi takalmin da baya da gashi akan ce sibtiya kamar yadda bahaushe ke cewa fadi wa huwa bi kasr as-sin al-buhmala shine ai kasara gasin al-muhlab muhmala wanda babu dugu akanta wa iskanil ba'il muwahhada sannan kuma ai sukuni gaba wacce take da da guda daya ma'ana shine sibtiya a wancan lokacin suka yi takalma wani lokacin takalmin yakan zama akwai gashi a jikin shi wani kuma an je mai fatar babu gashi a jiki to dukkan takalmin da babu gashi a jikin shi shi suke ce da shi sirtiyya to manzo Allah ya ga irin wannan takalmin a kafar wani yana rada tsakanin kaburbura sai manzo Allah ce shirye takalman ka dan haka ashe koyarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shiga magabarta babu takalma Allahumma sai dai idan mutum zai cutu ta hanyar ko dai taka kaya ko abin da ya kama da wannan ko kuma akwai zafin rana matsananci wanda zai sa ya cutu to wannan babu laifi sai mutum ya sanya takalmin shi wallahu ta'ala alam gabar magana na 61 shine du'a'ur rihi addu'ar da manzo Allah yake karantawa yayin tasawwar iska ay du'a'ul ladhi yuqalu inda hububir rihi yana nufin addu'ar da ake karantawa yayin kadawar iska manzo Allah yake ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha Allah ina roƙonka alherin wannan iskan kuma ina neman tsarinka daga sharrinta domin idan iska ya taso babu ko shakka zai zama akwai alheri tare da shi zai zama akwai sharri tare da shi to mutum ya roƙi Allah madaukakin sarki ya hada shi da alherin da ke cikin wannan iska ya kuma raba shi da sharrin saboda Allah shi ya san alherin kuma ya san sharrin sahabiyul hadis sahabin hadisin huwa Abu Hurairah radiyallahu anhu shine Abu Huraira Allah ya dade shi wal hadithu bi tamamihi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam cikakken hadisin shine fadar manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace ar-riqu min rauhillah wato iska yana daga cikin rahama ta Allah madaukakin sarki da haka ta'ati biyar rahma takan zo da rahma wa ta'ati bil azabi kuma takan zo da azaba fa idza ra'aytumuha idan kun ga iska fala tasubbuha kada ku zage ta kada ku faɗi kalmomi na batanci kada ku faɗi kalmomin da basu dace ba was'alullah khairaha ku roki Allah madaukakin sarki alherinta wasta'idu billahi min sharriha ku nemi tsaron Allah madaukakin sarki daga sharrin iska kauluhu fadan shi da yace ar-ruhu rawhullah yana nufin aibin rahmatullahi ta'ala da ibadu iska rahama ne na Allah madaukakin sarki ga bayan shi amma da yace tati bil rahma wa tati bil azab ai taratan takunu rahma wani lokaci iskan yakan zama rahama idza atat bi madarin idan iskan ta zo da ruwa fil jadabi a lokacin fari aw habbat fi waqti harri ko kuma idan iskan mai sanyi ya kada a lokacin matsanancin zafi to a lokacin sai iska ta zama rahama lokacin da fari ya baibaye ƙasa babu abin da ƙasar ke bukata da ma al'umma baki daya illa saukar ruwa domin saukar ruwan shi ne zai raya ƙasa rayuwar ƙasa kuma rayuwar al'umma ne wanda idan akwai fari a bayan ƙasa wannan na nuni cewa akwai hadarin da ka iya fuskantar al'umma na karancin abinci da abin da ya kama da wannan wani hau zalik da abin da ya kama da wannan wata rakan ta kuma azaba wani lokacin iskan yakan zama azaba bi an tuhaddimar biyuta wal abniya lokacin da iskan zai zama ya rusa gidaje ya rusa gine-gine wani lokaci ya yace rufi wata fiye gubara ya kuma tada kura matsananciya wa tuksirul ashjar iskan ya zama ya karye itace wa tufarriqu sahab wa lokacin ma ya daidaita gizagizai allazi yudma'u fihi al-madar girgijen da ake tsammanin zai zubar da ruwa idan girgije ya haɗu wani sa'in kadawar iska matsananci yakan sanya sai girgijen ya zama ya taro sai babu shi to irin wannan iskan ya zo da azaba ke nan gurin wani hau zari da abin da ya kama da wannan kauluhu fadan shi dai ce fala tusbuha kada ku zagi iska innama nahakum an zalik a an hana su yin hakan li'annaha ayatun min ayati Allah ta'ala saboda isa aya ce daga cikin ayoyi na Allah qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki na cewa wa min ayatihi an yursila riyaha mubashirat yana daga cikin ayoyi da ke nuni a bisa cikan kudura Allah madaukakin sarki shine ya aiko muku iska wanda zai zan yana bushara da cewa rahama na nan tafi to idan ko ya kasance aya ce daga cikin ayoyi na Allah babu hikima mutum ya zaki iska akan samu mutane waɗanda ba su da addini masu karancin tarbiyya idan Allah ya jarrabe su da abu sukan zagi abu wani sa'in ruwan sama zai yi tsanani kaji ana faɗin maganganu marasa daɗi wani sa'in rashin lafiya za ta yi yawa a gari kaji ana faɗin maganganu marasa daɗi duk abin da ya zama kaddara ne daga Allah madaukakin sarki to shari'a ta hana mutum ya saki baki ya faɗa abin da ya so ya ga dama ya faɗa abin da ya masa dadi saboda aya ce daga cikin ayoyin Allah qala shafi'i rahimahullah imam shafi'i ya faɗa Allah ya masa rahama yace la yanbaghi li ahadin an yasubba riyaha baya halatta ga wani ya zagi iska fa innaha khalqullahi mudhi'un saboda iska halitta ce ta Allah mai yi wa Allah biyayya babu wani iskan da ke kadawa mai karfi ko mara karfi face an sa umarnin Allah madaukakin sarki yake yi hatta idan ubangiji ya kaddara iskan zai rusa gidaje zai karya itace zai yace rufi watakila ma ya haifar da banna a cikin al'umma to umarnin Allah madaukakin sarki ne ya sa domin Allah ya umarce shi ya haka a lokacin da ake umartar dan adam da ya da'a shi kuma ya ki a daidai wannan lokacin sauran halittu na Allah maɗaukacin sarki ba sa saba wa Allah cikin abin da Allah ya umarce su wa jundun min ajnabi sannan runduna ce ta Allah daga cikin rundunoni nashi kamar yadda yake faɗa cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san yawan rundunonin ubangijin ka sai shi makadaicin sarki dan haka iska runduna ce ta Allah idan ya ga dama zai iya wa al'umma azaba da iska ruwan sama runduna ce ta Allah in ya ga dama zai yi wa Allah zai yi wa al'umma azaba sauro kuda wasu kwarurruka hatta cututtukan da ke zama barazana ga al'umma runduna ce ta Allah madaukin sarki ya ji aluha rahama idan ya ga dama zai iya sanya iska ya zama rahama wa nikima zai iya sanya iska ya zama ukuba idan sha'a idan ya so walakin sai dai أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله تعالى خيرها Allah madaukakin sarki ko manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umarce mu mu roki Allah madaukakin sarki alherin wannan iskan wa na'udhu billahi ta'ala min sharriha mu nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin wannan iska daga cikin karantarwar manzo Allah yake cewa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به معنى اللهم إني أسألك خيرها ألا إنا ربانك على هيرنك وخير ما فيها دا على هيرن أبنك يشكنت وخير ما أرسلت به دا على هيرن أبنك أيقو إسكن دشي وأعوذ بك من شرها ina neman tsarin ka daga sharrinta wa sharri ma fiha da sharrin abin da ke cikinta wa sharri ma ursilat bihi da kuma sharrin abin da aka aiko ta da shi sahabiyatul hadith sahabiyya da ta roci hadisin hiya Aisha radiyallahu anha ita ce Aisha Allah ya yarda da ita matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-mas'ulu anhu falata khairat abubuwan da ake roƙo su ne alherai guda uku al'awwal na farko khairu nafsir rihi alherin wannan iskan afani na biyu khairu ma fiha alherin da ke cikin iska afalif na uku khairu ma ursilat bihi alherin abinda aka aiko iskan da shi wa amma khairu sirrihi amma alherin iskan shi karan kanshi mislu misalin talazzuzu bani adam bi burudatiha fil harri yanayin yadda dan adam zai ji dadi ta hanyar samun iska mai sanyi fil harri a lokacin zafi wa iqa'uha al darawat wal mubadara lin nababat lin nabatat da kuma yadda iskan ke samar da tsirrai waɗanda za a amfana da su sawa'un waɗanda aka shuka domin a alke su a matsayin abinci kamar irin su gero dawa da abin da ya da wannan ko kuma wasu tsoron da ba shuka su aka yi ba amma dai sukan zama amfani ga al'umma wannan kamar irin su komayya da sauran abubuwan da dabbobi ke ci wa zihabu hadar rawa ihil kariha da kuma yanda ruwa ko iska ke tafiyar da wari misali idan ya kasance gari akwai kazanta akwai hanyoyin ruwa wanda an zubar da shara mai doyi da zaran an samu ruwan sama mai yawa an samu iska sai ya tafiyar da wannan kazantar abinda zai zan cuta ne ga mutane wannan sai ya zama alheri ne da iska shi karan kanshi ko kuma alherin ruwan sama wani hawi zalik da abin da ya kama da wannan wa amma khairu ma fiha amma mafi alherin abin da ke cikinta shine nuzulul madarin nafi'i saukar ruwa mai amfani li'anna al-madara la yajibu illa wa yasbiqu harihun saboda ruwan sama baya sauka illa wa yasbiqu harihu face iska ya gabace da zarar an samu fadawan iska to zaka samu mutane cikin farin ciki domin an san alherin ruwan sama zai biyo baya wa amma khairu ma ursilat bihi amma mafi alherin abin da aka aiko iskan da shi mislus sahabi misalin girgije li'annahu yaji'u biyar rihi saboda yakan zo da iska wa lahu khairun wa shar kuma yana dauke da alheri da sharri khairuhu alheri shi mislul madarin nafi'i misalin ruwa mai amfani wa sharruhu sharrin shi mislul madar bar kamar ruwa mai cutarwa misali idan mun tuna abin da ya faru a shekaran da aka yi rusau ruwan ne aka yi amma ruwan sai ya oba ya yi yawa da haka sai ya zama ya rushe gidaje ya ɗibi kaddarori na mutane ya ɓata abubuwan amfani na mutane to wannan sai ya zama akwai jarabawa a cikin shi daga allah maɗaukin sarki wa kazalikal musta'azu minhu salasata shurur hakanan abin da ake neman tsari ga Allah sharrura guda uku wa hum bi aksi ma sababa zikiruhu min khairi wannan sune aka san abin da ambaton shi ya gabata na alheri ma'ana duk abin da ka roki Allah alherin shi to ka roki Allah sharrin shi abin da ka roki Allah alherin abin da ke cikin shi ka nemi tsarin Allah sharrin abin da ke cikin shi abin da ka roki Allah alherin abin da aka aiko shi da shi ka nemi tsarin Allah sharrin abin da aka aiko shi da shi wannan shi ne karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ba mutum ya zan ya bude baki ya faɗi maganganu marasa daɗi ba idan mutum ya faɗi haka kamar yana ganin cewa dan me yasa Allah madaukakin sarki yayi mana abu kaza sai du'a wa ra'adi addu'a ta ar-ra'd shine tsawa idan mutum ya ji tsawa me ya kamata ya faɗa addu'a alladhi yuqalu inda wuqu'ir ra'di addu'an da ake fada idan tsawa ta afku manzo Allah ya karanta akan ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati sarki iko ya tabbata ga allazi yusabbihu ar-ra'd wanda tsawa ke yin tasbihi bihamdihi saboda godiya gare shi wal mala'ikatu haka nan mala'iku suna yin tasbihi min khifatihi saboda jin tsoron shi kana abdullahi bin zubayr abdullahi dan zubayr radiyallahu anhu Allah ya da shi ya kasance idan sami ar-ra'ada idan ya ji tsawa taraka al-hadis yakan bar magana wa qala shi subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi ay annahu idza sami'a sawta ar-ra'd idan ya ji sautin tsawa taraka al-kalam yakan bar zance ma al-akharina tare da wasu wa talal aya sai kuma ya karanta wannan aya وقال علي وابن عباس وأكثر المفسرين علي بن أبي طالب دا عبد الله بن عباس da ma wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri sun faɗa cewa ar-ra'du idan an ce ar-ra'du ismu malakin yasuqu sahaba sunan mala'ika ne shine mala'ikan da yake kore girgija ake ce da shi ar-ra'du shine abin da Bahaushe ke cewa aradu وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال يا زودك عبد الله بن عباس الله يددشي دبابن شيتي أتت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهودا وسنزو منزو صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن الرعد ما هو sukan tambayi manzon Allah shin wai arrad tsawa da muke ji menene wannan tsawar kala sai manzo Allah ce musu malakun mayar mala'ika mala'ika ne daga cikin mala'iku muwakkalin bis sahabi wanda aka wakilta shi ga gizagizai ma'ahu makhariq min nur yasuqu biha as-sahab haythu sha Allah ta'ala tare da shi akwai abin duka na haske wanda yake kora girgijan haythu sha Allah ta'ala inda Allah madaukakin sarki ya so kalu suka ce fa ma hada sautin ladhi nasma to sautin da muke jifa shi kuma na menene kale ce zajratus sahaba shine tsawa da ake yi wa girgijan yazjuruhu ila haisu amarahu kamar mala'ikan ne ke yi wa girgijan tsawa inda ya umarce shi kalu suka ce sadaqta kai gaskiya wato kamar tambayar da suka yi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambaya ce ta jarabawa ba tambaya ba ce ta ilimi domin suna da masaniyar abin da manzon Allah ya faɗa ya tabbata a rubuce-rubucen da ke hannunsu cikin abin da aka ba wa annabawa kafin shi sai dai suna son su jarraba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su san cewa yana samun sako daga Allah ne ko ko a'a yana faɗin abin da ya so ya ga dama ne saboda sun san maganganun manzanni ba sa cin karo da juna idan ya tabbata wani annabi daga cikin annabawa Allah madaukin sarki ya gaya mana irin kwatankwacin abin da manzon Allah ya faɗa to ba za a samu turka da warwara ba shi yasa da manzon Allah ya gaya musu ga abin da ke arra'adu kuma sautin da suke ji ga ma'anan shi ga abin da ke samar da shi sai suka ce manzon Allah kai gaskiya gabar magana na 63 min adiyatil istisqa'i yana daga cikin addu'o'i na al-istisqa' shine sha da fari sha da fari ma'ana shine addu'an roƙon ruwa anan za mu fahimci karantarwa ta addinin musulunci da koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan fari ya faru ga al'umma ya ya ya kamata al'umma ta yi sabanin abin da za mu samu a garuruwanmu na hausawa ana yi wannan al'ada ce wadda allah ya haramta ba addini ba ne yayin da za ka samu yara sun fito suna wasu irin wake-wake da sunan roƙon ruwa bai kamata a ce an tarbiyyanci 'ya'yan musulmi akan matafiya irin wannan ba ko ko wani lokaci ka samu jinsin mata musamman wanda ke fitowa da ƙauyuka kowace za ta ɗebo irin kayan da mijinta ke sana'a da shi idan mijinta manomi ne za ta ɗebo kayan noma ta kuma sanya kayan shi da yake zuwa gona ta rike fare ta ni da hauya idan mijinta mafarauci ne ta ɗauko kayan farauta ta kuma sanya kayan da mijinta ke sawa idan zai je farauta idan mijinta makiyayi ne ta ɗauko kayan kiwo da kuma kayan da mijinta ke sawa idan za ya kiwo idan mijinta makeri ne ta ɗauko kayan ƙila shi ta kuma saka kayan da mijinta ke sawa in za ya ƙila kowace irin sana'a sai a fito a bi titina titina cikin ƙauyuka da birane da sunan roƙon ruwa to irin waɗannan ka gan su kawai kai shiru ba tare da tunatar da su ba shi ma saba wa Allah ne idan kana da ikon da za ka hana su ka hana su idan ba ka da iko ka yi musu tunatarwa ka gaya musu cewa abin da suke ya saba wa karantarwa ta addini idan ba zai yi a wannan lokacin ba lalle akwai haƙƙi idan sun koma gidajensu a bi su a gaya musu cewa abin da suke na roƙon ruwa ba haka addini ya koye su ba shi kuma ba ka roƙon Allah da wata hanyar da ba ita annabi shi ya koye su ba Allah ba zai ansa ba to ya zama wajibi ga al'umma waɗanda suka fahimci haka amma misali idan mun ji abin da yara ke faɗa a cikin gari har ma ga jingina wa Allah maɗaukakin sarki abin da bai dace a jingina masu ba ana yawo ana roƙon ruwa ana bamu ruwa hallaru ɗan sarkin ruwa hallaru mai rigar ruwa hallaru mai wannan ruwa hallaru cewa ɗan sarkin ruwa wane ne sarkin ruwa Allah maɗaukakin sarki shi ko baya da ɗa ya faɗa cewa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah madaukin sarki bai haifa ba domin jingina haihuwa ga Allah madaukin sarki kasawa ne haihuwa sifa ce ta dan adam shike haihuwa har ma za a kai ga wanda baya haihuwa a cikin ƴaƴan adam sai ka tausaya wa mutum to amma Allah madaukin sarki bai haifa ba wa lam yulad ba haihuwa shi akai ba ya haka shi ta'ala Allahu an zalika uduwan kabira iyaye su ga 'ya'yansu suna yawo a cikin gari sun ɗauki gare wani da galan suna kaɗawa suna a ba su ruwa su sha a ba don halinmu ba ba don kaza-kaza ba wannan ya saba wa addini al'umma ita ke gina 'ya'yanta da kanta a bisa tarbiyyar addini daga lokacin da aka ga yara suna haka sai a samu mutanen da sun san addini su tattara su su ce musu ba haka ake ba sai su koya musu yadda ake ambaton Allah yadda ake istighfari domin wannan farin bai faru ba sai sakamakon laifi da mutane ke yi shi yasa Allah ce zahar la fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un barna ta bayyana fil barri a cikin teku wal bahri da kuma bayan ƙasa a fili a sari bima kasabat aydin nas saboda abinda hannuwan mutane ke aiwatarwa duk wasu ayyuka na laifi manya-manyan ayyuka an waye gari mutane suna yin su hankali kwanci ba abin da ya dame su me yasa Allah ya sauka musu da azaba li yudhikahum ba'd allazi amilu saboda Allah ya dandana musu sashen abin da suke aiwatarwa la'allahum yarji'un domin su dawo daga barin saba wa Allah su zama bayi na gari masu ansa umarni na Allah madaukin sarki saboda sunna ta Allah a bayan kasa kamar abin da ya faɗa inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa al'umma abin da ya shirya musu na su ji dadi sai idan sun canza idan al'umma sun canza to abin da Allah ya alƙawarta zai yi musu na alheri wannan ma sai canza to amma yau an wayi gari babu irin barnar da ba a yi a bayan ƙasa manya-manyan kaba'ira laifuffuka masu girma laifuffukan da an halakar da al'umma kafin wannan al'ummar da yawa yau an waye gari al'ummar nan suna yi kuma su koma gida su kwanta hankalin su kwanci misali idan ka duba laifi mafi girma a wurin Allah shine shirka yau Allah kada ya san irin shirkar da ake wani yakan yi shirkar a bisa jahilci jahilcin shi baya zama hanzari gare shi gobe alkiyama wani yakan yi shirkan a bisa san rai wani manufa yake da shi a duniya yana da wani target da yake son ya cimma sai ya je ya shirka akan wannan wannan Allah ba zai an shi hanzarinka ba ka ce wa Allah madaukin sarki mulki nake so a Allah madaukin sarki abu kaza nake so ina son in samu aiki ya zama aikin ko mulkin ba zai samu ba sai an kauce hanya ko kuma a Allah madaukin sarki aure nake so auren ba zai yi ba an ce sai an yi yan binne binne sai an yi yan yanke yanke wannan ne wannan bai zama hanzari a wurin Allah haka nan mutum gobe alkiyama ya ce wa Allah ni ban sani ba ban sani ba a wurin Allah ka rayu a wurin da akwai al'umma akwai malamai kuma ka san cewa addinin musulunci addinin ilimi ne ka san cewa an ambaci wannan al'ummar da al'ummar ikira saboda farkon abin da aka fara umartar annabin al'umma shi ne yi karatu kai kuma ka je ka zauna ba ka karatu ba ka komai ka ci ka sha kawai ka sanya tufafi kuma ka je wa Allah gobe alkiyama da ban sani ba Allah baya an sa hanzarinka manzon Allah tsira da abin shi tabbata gare shi lokacin da za a saukar mada wahayi na farko da jibril ya zo ya kama masa wahayi sai masa yi karatu ya muhammad ya ce bai yi ba ya kama shi ya matse sai da manzon Allah ji zafi yace sai da wuya ta kai wuya ya sake ni yace mun yi karatu yace bas ban iya ba saboda manzo Allah ummi ne baya karatu baya rubutu yace ya sace kama shi karo na biyu sai da wahala ta kai wahala manzo Allah ya ji jiki sai ake sake shi yace bas i karatu yace ban iya ba karshe sai Allah sauka mata ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wannan yasa aka ambaci wannan al'ummar ake ce mata ummatu ikra ma'ana al'umma ce da aka umarci annabinta da ya karatu dan haka gobe alkiyama mutum ya je ya ce wa Allah ni neman abinci yunkurin in rike iyali na shi ya hana ni zuwa makaranta bai zama hanzari a wurin Allah auren ibada ne kuma ya za a yi ka bauta wa Allah in baka sani ba ya za a yi ka iya gane haƙƙin matarka haƙƙin ƴaƴanka akan ka ya za a yi kike gane haƙƙin mijinki haƙƙin ƴaƴanki akan ki in ba a yi karatu ba a shi kenan sai a je gida a zauna a kama zama irin zaman dabbobi to wannan yasa aka waye gari yau shirka sai ta zama abin da ta zama mutum zai je wurin boka ya je wurin muggan malamai waɗanda suke arnanci suke yi amma suna kiran abin da suke da sunan malinta ma'ana su ɗauki fatan akuya su rufa wa kura abinda mutum yake karkashin kasa ba addini bane shirka ce yake amma yazo ya samu alqur'ani ya aje ya samu tasbih mai dubu ya aje ya samu tawada ya samu alkalami ya samu buzu ya hau ya zauna abinda zai yi tsafi ne zai amma idan ka gani sai ka ce ba boka bane malami ne na iske shi da alqur'ani na iske shi da allo da tawada yana rubutu har ma na iske shi tare da buzu na iske shi da tasbih a hannun shi to amma abinda zai yi ƙarshen ta ya ce sai an kai magamar hudu an binne sai an kai makabarta an binne sai an nemi kogon shuri an binne sai an nemi kogon zamiya an binne sai an nemi kogon gawo an binne a'a sai an tona ƙarƙashin murhun da ake yin girki can ƙasa an binne a'a sai an tona gindin karfi an binne sai an tona turken dabbobi an binne abin mamaki kuma za ka samu ayoyin alƙur'ani ne a rubuce wani ma za a ce sai an saka cikin shadda wani a ce makabarta za a tona daidai saitin kan wanda ya rasu anan za a sanya amma abin mamaki wai duk wannan da sunan taimako wai roƙon Allah madaukin sarki ake wanda Allah ya jarabe shi da wannan shi baya kallon abin da aka yi ya saba wa ka'ida wani ma za ka samu abin da zai yi da jini za a yi rubutu wani lokaci muna tare da wani aboki na haka muna zaune da shi sai wata mace ta zo wurin shi sai ta ce marmalan wurin ka da su sai shi tukar magana sai ta ce a maganan wani abu ne dan dame na haka nan sai ce mata faɗi wannan abokina ne kuma abokin shawara ta ne ba wani abin da za shi giya mai koyi masa sai ta ce suna zaune tare da mai gidanta su su biyu ne amma sai ta fahimci kamar hankalin mai gidanta ya fi karkata zuwa ga abu ya zamanta ko fira suke da wancan sai ta jiya sukan wancan fuska suna fira amma ita in an zo wurinta komai aka fizgi babu wani fira da taji tsakanin shi da ita sai shi mata yanzu yaya kike so ta ce a ita ma tana son ya zama irin mu'amalar da yake yi wa aguyar zamanta ita ma ya mata bata yi maganin cewa tana son ta kauda hankalin shi daga barin waccan ba a yanda yake kula waccan ita ma ya kula ta sai ta ce mafi wannan ya sanya ta je ta samu wani mutum an ce mata malami ne sai ta karanta masa abin da ke faruwa kaji kaji kaji ya ce sai ya mata wani aiki kuma sai hankalinta ya tashi abin da ya ce ta kamo ta samu ‘ya'yan tattabaru guda biyu shiloli waɗanda ba su buɗe ido ba amma farari kuma sai ta samu su ina ta samu ina ta samu allahu alam a gabanta tana zaune sai kama ƴaƴan kan tantabarun sai ya cire da ransu bayan kawai ba cira bai sai jinin ya diga sai ya dauki takarda ya rubuta tace cikin abin da idan ta nuna mata ta hanga ta ga dai yana rubuta alƙari a tumar ƙari'a to ta ga wannan amma sauran abin da ya gaba ba san me rubuta ba da ya ƙare takardan sai ya dauko wani garoshi me yayi me yayi bai da sani ba sai ya dauko kwayar barkono guda uku sai ya dora akan garoshin hayakin barkonon na tashi kuma yana kara takardar wannan sai da takardar ta yi ja sai na ita takardar sai ya dauko wani irin zare haka zaren abawa ne amma kuma an rina shi ya koma baki sai ya nade sai shi mata wannan abin da yake so da ita ta je duk ranar da mai gidanta yake ɗakinta zai shigo ta ajiye wannan abin a ƙarƙashin katifar da za su kwanta a yi kwana uku za ta ga abin da zai faru da tabarorin shi ne hankalinta zai tashi ba ma ta kai ga ta aiwatar da abin da ya umarce ta ba sai hankalinta ya tashi sai ta zo take gaya wa shi wannan abokin namu ka ji kada abin da yake faruwa sai ce to barin gaya miki gaskiya ya ce mata na rantse da Allah za ki rasa lafiyar ki garin neman duniya ita shi mutum ba dabba bane dabba ma kakan iya mallakar ta ta hanyar kyautata mata balanta da mutum yace matan da suke bin bokaye da muggan malamai don su mallaki mazan su idan abu ya zaman ki tayi haka karki yace ina baki shawara wannan layar ki zai ki kona ta ba abin da zai faru da izinin Allah kuma karki sake komawa wajen wannan malamin da ma wani makamanci irin shi yace duk abin da zaki abubuwa ne guda biyu abu na farko duk haƙƙin da kika san haƙƙin mijinki ne a kanki ki kokarin sauke wannan haƙƙin abu na farko kenan abu na biyu ki roki Allah madaukakin sarki ya sanya zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakaninki da mijinki da kuma abu ya zaman amma duk wani matakin da zaki dauka wanda ba wannan ba sai kauce wa shari'a yau inda za a wayi gari ta hanyar sihiri abu ya zamanki ta mai da mijinki kamar rakumi da akala wannan ba zai baki dama cewa ke ma ki tashi tsaye ki bi malamai ki ga cewa kin an shira kamar ba jiki ki ba yace ki hakuri da abin da Allah zai jarrabe ki da shi domin gwargwadon imanin da Allah ya baki da kusanci shi haka Allah zai jarrabe ki to sai aka waye gari irin wayannan shirkokin ba ma ga su matan da suke son su mallaki miji ba mazan da suke son su samu mulki ko dai a siyasance ko a gwamnatance ko a gargajiyance sukan tashi tukuru subhanallahi alazim wani zaka samu mai unguwa yake ne ba mai unguwa amma sai ya shiga ya fita yayi dan binne binne ina da dini shugabanci ne ba ba riba yake da akwai ba ba dadi yake da akwai ba dole sai ka zama shugaba sai ka zama mai karfin fada aji ba za ka samu wannan matsayin naka ba sai kai wa Allah shirka kuma shirka shine laifin da Allah ya faɗa cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafartawa wanda ya bar shirka amma yakan gafartawa wanda ya wanda ba shirka ba yau an waye gari shirka ta zama kamar wani al'ada mutane suna yin ta ba abin da ya dame su wai sai dai a tattaunawa a majalisa ana mamaki wani ya binne jaki da rai wani ya binne kura da rai a wani ma an kama jariri an yanka duk irin fat na yara da ake diba a ce an ɗauki yaro ko ku an je makabarta an tono mamaci wani a ce an yanki bakin shi wani kunnen shi wani ma a ce an yanki gaban shi wani a ce an yanki mamanta duk sirce-sirce ne ake da neman duniya kuma za a yi abin da ake son a samu ko dai ya samu ko bai samu ba bai ya hanawa a mutu in rai ya ƙari mutum zai yi don neman mulki kuma ya samu mulkin kuma yana kan mulkin ya mutu ya je kuma Allah tambaye shi wani zai yi don ya samu kuɗi kuma ya samu kuɗin ya samu kudin yana cikin cin moriyar kudin ya mutu bai hana Allah tambaye shi to ashe irin wayannan abubuwan duk din ya saba wa karantar wata addini mutum ya bashi daman amana da ke kanka matarka ƴaƴanka ka gina su akan karantar wata addini ko da wasa idan ka ga yaronka ya tashi ya abin da bai dace ba tsawatar da shi nuna mar abin da ya kamata misali baka shan taba baka shan giya sai kaga yaro ya samu totuwa ya je ya kunna yana ja kawai sai ka bashi ka ce yarin tashi in ka bashi haka kai ma ka zama yaro kenan wurin kawai sai ka samu yaro ya ɗauki kwalba yana tangani yana aktin irin na mai maye sai ka sa shi gaba kana kallo kana cewa ai yaron ta ce gindima ya daina ka san a ina ya koya a ina yake ganin hakan abu ne da ya zama wajibi ga dukkan musulmi ya karantas da abin da ya zama wajibi a kan shi ya karantas ga dukkan iyalin shi da kuma wanda alhakin ka faɗakar da su ke kanka shi yasa manzo Allah ya faɗa cewa maratib din guda uku ne wanda ya ga munkari abin da shari'a ta hana lalle ya hana da hannun shi yayi kokarin amfani da karfin da yake da shi ya hana wanda hukuma ke da irin wannan matakin ko kuma kai a cikin ƴaƴanka ka hana mutum abin da yake idan ba za ka iya ba shine matakin magana kai magana a magance abinda ake fa bai dace ba ya saba wa Allah shine matakin da mafi yawancin malamai ke amfani da shi a wuraren darussa a cikin hudubobi a dukkan inda za a yi wasu lakcoci mutum ya fido ya faɗi ga abinda Allah ya ce a yi ga wanda Allah ya ce a bari ya rage ga wanda sakon ya je kunduwansu su yi ko kar su yi faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina nara ahada bihim suradiquha wa in yastaghithu يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وسعر مرتفقه ya rage wanda ka gayawa ya ga dama yayi ya ga dama kada yi Allah madaukin sarki shi ya dai tattalin azaba ta wuta ga duk wanda dabi'an shi sabawa to wajen abin da ya shafi karantarwa na istisqa'i shine sha da fari ko kuma roƙon ruwa kamar yadda muke faɗa al istisqa idan an ce istisqa'i huwa talabus suqya ana nufin neman shayarwa ayil matsar ma'ana shine ruwa manzo Allah yakan karanta Allahumma maskina ghaithan mughithan mari'an mari'a nafi'an ghaira barin ajilan ghaira ajil manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace Allahumma maskina ghaithan Allah ka shayar da mu girgije ma'ana ka shayar da mu ruwa mughithan mai taimako ruwan da zai zama amfani gare mu mughithan mari'an ruwa mai daɗi mari'an mai yalwa mai kuma ƙosarwa wancan mari'an bil hamza yana nufin ruwa wanda yake mai daɗi kyakkyawan ruwa wanda mutum zai sha ya haɗiya ba tare da illa ba wannan kuma mari'an ruwa mai ƙosarwa nafi'an ya zan mai amfani ghaira barin ba ruwan da zai cutar ba ajilan ya zama a yi shi da gaggawa ana buƙatar ruwan akan lokaci ghaira ajil ba ruwan da zai ɗauki rai ba ba wanda zai ɗauki lokaci ba yanzu karanta wannan addu'ar a bakin yara bai fi sauƙi ba a koya musu yara ne kwakwalensu suna ja in an koyar da su ga abin da za ku rika faɗa za su faɗi ilin wannan sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma shine jabir dan abdullahi Allah ya yarda da shi da baban shi qauluhu fadan shi da ce ghaithan ay mataran yana nufin ruwa mughithan min al-ighatha an samu kalmar daga al-ighatha wa hiya al-i'ana yana nufin taimako amma fadan shi da ya ce mari'an yana nufin hani'an ruwan mai daɗi salihan mai kyau kaɓa'amin ladhi yamru'u kamar abincin da mutum ke haɗiya wa ma'anahu abin da yake nufi alkhuluwu min kulli ma yaghussuhu ruwan ya kadaita daga duk abin da zai iya shaƙe makogaro wannan kalhadami kamar ruwan da zai zama ya rusa gini wal gharaqi ko kuma ya dirmes da wasu abubuwa wani hauhi ma da abin da kama da wannan qauluhu fadan shi da ya ce mari'an ya zama muksaban mai yalwa ma'ana mai albarka naji'an ruwan da yake mai amfani min qaulihim amra almakanu iza aqsab akan ce wurin yayi yalwa idan ciyawa ta fito ta yi kyau wa idza ju'ila min almura'at idan ku an dauki kalmar daga almura'at shine kiyayewa futihat mimuhu sai a ce mari'a wa ala hadha alwajhi a bisa wannan fuskan fassarahu al-khattabi imamu al-khattabi ya fassara shi wa yuqalu ace makanun muri'un ay khasib mana idan wuri ya zama dausayi akwai shukoki akwai furanni masu kyau Allah ya datar da mu cikin abinda manzo Allah ke karantarwa shine Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna mana Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu sahabiyul hadis sahabin da ya roshi hadisin huwa Anas bin Malik radiyallahu an shine Anas dan Malik Allah ya dade shi wal hadisu bi tamamihi cikakken hadisin huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam shine fadar manzon Allah tsira da amince tabbata gare shi yace da khala rajulun lil masjid yawm jumu'a wani mutum ya shigo masallaci ranar jumu'a wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yahdub a lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tsaye na khutba faqala yace ya rasulullah ya manzon Allah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka wan qata'atis subulu hanyoyi sun yanke fad'ullaha yughithuna ka roki Allah ya taimake mu ma'ana dukiya ta halaka saboda babu ruwa idan mutum ya kai ga yayi shuka amfani ya fito ruwa ya dauke amfanin konewa yake kuma dole dukiya ta halaka yankewar hanyoyi idan damana ta yi albarka akan samu hanyoyin sufuri hanyoyin kasuwanci amma idan ruwa ya karanci baka noma ba balantana ka je kasuwa ka saida ba a noma ba balantana ka je kasuwa ka saya shi yasa duk shekarar da aka samu fari a cikin al'umma kake ga wannan shekarar takan zama barazana abinci kan yi tsada zaka samu mutane cikin wahala to shi ma abin al'ajabi anan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin khutba yana khutba kawai sai wannan mutumin ya shigo sai yake cewa ya rasulullahi dukiya ta halaka hanyoyi sun yanke saboda karancin ruwa ka roƙa mana Allah Allah ya taimake mu a lokacin farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya daihi sai manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya daga hannuwan shi sun makal sai manzon Allah ya ce Allahumma agithna Allahumma agithna Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu kala anas anas ya faɗa yana masallaci a lokacin da abin ya faru sai ce wallahi na rantse da Allah la nara fi sama'i min sahaba wala qaza'a a lokacin samaniya tantawarai take yace wallahi ma min sahaba babu wani girgije a sama wala qaza'a in an ce qaza'a irin jida yan kananan hadiri da za ka gansu a sama wani wanda in ka kalle shi a sama bai fi girman faifai ba ko bai fi girman tafi ba a samar babu wani girgije mai girma babu wani girgije karami wa ma bainana wa baina sal'in min bunyanin wala dar yace tsakanin mu da dutsen sal babu wani gini babu wani gida ma'ana kenan samaniya babu komai rana ce kawai ke zuba fa bala'at min wara'ihi sahaba daga bayan wannan dutsen kawai sai muka ga wani girgije dan karami ya hudo falamma tawassadati sama lokacin da girgijin ke tafiya cikin gaggawa da yazo tsakiyar sama in tasharat sai girgijin ya yadu thumma amdarat sannan girgijin ta yi ruwa sai sai fala wallahi ma ra'ayna shamsa sabta sai shi na rantsi da Allah tsawon sati guda ba mu ga rana ba suna cikin sallar girgijin yawa duniya rumfa ko ina girgije yakan kama kafin a kare sallar sai ga ruwa ya sauka ɗaya daga cikin masu ruwayan hadisin yace wallahi naga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana sujudi a cikin ruwa idan yayi sujudi ya dauko goshin shi ruwa ne da tabo to haka aka yi juma'ar kowa ya koma gida ruwan sama ke zuba wan shekare ruwa wan shekare ruwa har juma'a ta satin sama ruwan bai dauke bai ake aka sake dawowa masallaci cikin ruwa thumma dakhala rajulun min zalikal bab fil jumu'a al muqbila kuma sai ga wani mutum ya shigo ta wannan kofar dai wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaqdu a lokacin da manzon Allah tsira da amin shabbata gare shi yake tsaye na khutba fa kale shi ya rasulullah ya manzon Allah halakatil amwal dukiya ta halaka wan qata as-subul hanyoyi sun yanke fad'ullaha yumsikuha anna ka roki Allah kuma dauke ruwa saboda ruwan yayi yawa ita kanta shuka ruwan yayi yawa ba ta amfana da shi baka da inda zaka ji yayi yawa ya rushe gini kaza ya tumbike ishe iri kaza ya yaye rufi iri kaza abu kaza ya girmiya yace farafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yadayhi thumma qala nan take sai manzon Allah tsira da amin sabbata gare shi ya daga hannuwan shi sai ya ce Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami waz zirabi wa butunil awdiya wa manabiti shajar Allahumma ya Allah hawalaina ayi ruwan a gefen mu la alaina ba akan mu ba Allahumma ya Allah alal akam ayi ruwan akan tuddai al akam wato shine kamar irin tudun jigawa wa zirabi da kuma tsaunuka duwatsu ƙanana wa buɗun audiya Allah a yi ruwan a cikin ramummuka wa manabiti shajar da kuma wuraren da itace ke fitowa ya ce fanfala'at addu'ar da manzon Allah ya yi shi kenan sai hadirin ya ɗauke wa kharajina namshi fi shamsi sai ga muna tafiya a cikin rana wannan na nuni akan mu'ujiza ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi addu'a a juma'an da ta gabata nan take Allah ya saukar da ruwa amma yanzu manzo Allah yace Allahumma hawalaina la alaina daya daga cikin masu sallah a masallacin yace kai ka ce manzo Allah ya kama labule ya janye lokacin da yace hawalaina la alaina sai ga hadirin kamar ya bi hannun manzo Allah yayi nesa sai dai muna hangen ruwa a cikin daji yana zuba amma mu inda muke babu hadirin kuma ruwan ya dauke sai ga mun cikin rana muna tafiya almuhim anan me ya kamata idan fari ya samu al'umma su rika faɗa cewa Allahumma agisna Allahumma agisna kuma wata sunna ta Allah a bayan ƙasa Allah yakan ansa addu'ar bawan shi a lokacin da bawan ya kai haddin da ya san cewa ba mai iya sai Allah idan bawa ya kai halin halaka ya san cewa yanzu a ran shi ya tabbata baban shi ko baba ko dan uwa ko makusanci ba wanda zai iya sai Allah to in ya roki Allah sai Allah madaukin sarki ya an samar Allah da tadda mu qauluhu fadan shi da yace halakatil amwal wa anqatatis subul yani abin da yake nufi min adami nuzulil madar saboda rashin saukar ruwa amma da yace yughithuna ayyub ithlana laghais yab'uthuna laghais ma'ana Allah ya aika mana girgije ayil madar shine ruwa fadan shi da yace wala qaz'a a samu ƙiɗa wani yanki minal ghaimi na girgije wa jam'uha jam'i sai a ce ƙuza'un girgije haka ɗan ƙarami amma faɗan shi da ya ce sal huwa jabalun bi ƙurbin madina dutse ne da yake kusa da madina amma da ya ce sabtan yana nufin usbu'an sati guda sai ce halakatil amwal dukiyoyi sun halaka wan qada'ati subul hanyoyi sun tsaya yani abin da yake nufi min kafatul ma saboda yawan ruwa amma da yace yumsikuha ayyuhu bisuha wa yamna'uha ma'ana Allah ya kama girgijin ya hana ruwan ya sauka da yace hawalaina wala alaina yuqal akan ce ra'aytun nasa haulahu wa hawalai naga mutane a gefen shi ko kuma gefen shi ai mutasaffifina min jawanibihi waɗanda sun yi sahu a gefen shi yurid abin da yake nufi Allahumma anzilna laghaisa Allah ka saukar mana da girgije fi mawadi'in nabat a wuraren tsirrai la fi mawadi'il abniya ba wuraren da gine-gine suke ba domin ana son ruwan saman a cikin shukoki da tsirrai sama da bukatar da ake da shi a cikin garuruwa ko gidaje fadan shi da ya ce al'akam jam'i ne na akama wahiyar rabiya ana nufin arabiya idan an ce rabiya ayil arabul murtafa'a wato ƙasa almurtafi'a wace ta ɗaga sama kamar tudun jigawa ko yashi wazziraf amma in an ce azziraf ana nufin aljibal sigar su ne duwatsu ƙanana wahidu ha ɗaya akan ce zaribun dutse karami qauluhu fadan shi da cewa qala'at min aqla al-mataru ma'ana ruwa ya dauke idza kaffa idan ruwan ya kame daga barin zuba wan qata kuma zuba ruwan ya dauke to kamar abinda na faɗa da zu cewa a mahallu shahid a cikin hadisin shine karantarwar annabi Allahumma agisna Allahumma agisna da wannan za mu fahimci kamar abin da Malam Abdulrahman Al-Akhdari wanda ya littafin Akhdari yake faɗa cewa yana magana kan mukallafi idan an ce mukallafi shine baligi wanda lizince lizincen shari'a sun hau kanshi yana faɗa cewa dukkan mukallafi baya halatta ya aikata aiki kowane iri ne hatta ya alama hukumallahi fihi sai ya san abin da Allah ya hukunta duk abin da zaka aiwatar kada ka yi bara da ka kar ka yi abin da kaga mutane suna yi je ka tambayi ma'abuta ilimi saboda Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun dan Allah madaukin sarki ba zai kyale ka ba kawai dan ka tashi ka ce masa ni a garin mu haka naga ana yi a gidan mu haka naga ana yi ko kuma nayi abin yanda naga zai fi min dadi a'a shi a sunna ta Allah bai kallafa wa mutum abin da ba zai iya ba yanzu azumi da Allah ya ce mu yi ya san za mu iya zakka da ya ce mu fidda ya san za mu iya fiddawa aikin hajji da ya ce mu tare da wahalar shi ya san za mu iya dukkanin ayyukan ibada da Allah ya ce ya san al'umma za ta iya to mutum ya ƙi ya fake da wani dalili wanda ba an sashi a wurin shari'a ba Allah madaukakin sarki ba zai iya shi ba wani babban abin tsoro shine idan mutum ya mutu abin da bai yi ba baka da wanda zai maka shi wajibin mutum ne yayi sallah mai kyau idan bai yi sallar da za ta sa ya cancanci shiga aljanna ba wa yake da shi in ya mutu zai masa azumin da aka lizinta wa mutum ya yi sai ya ki tsare dokokin azumin ya yi azumin yadda ya ga dama mana azumin shi bai hana shi ƙarya ba bai hana shi ayyukan alfasha ba azumin shi bai hana shi abu kaza da abu kaza da abu kaza ba yau idan ya mutu ya koma zuwa ga ubangijin shi waye zai yi mar azumin da za a an san masa babu to amma da ke Allah mai adalci ne duk abin da zai tambaye ka gobe alkiyama sai da aka yi ma bayanin shi a duniya duk abin da shari'a shi take so sai da aka ma bayani abin da shari'a ba ta so sai da aka yi ma bayani kuma aka gaya ba ga tambayar da za a yi ma ga sigar tambayar ga abin da ake son ka ansa tambayar aka yi yanzu abin da ya rage ga mutum ya yi in ya ga dama cikin karantarwa ta manzon Allah yakan ce Allahumma ski ibadak wa baha'imak wanshur rahmatak وهي بلدك الميت اللهم اسقي عبادك الله كشاير دباينك وبهائمك ددبوبينك وانشر رحمتك الله كيلوة رحمنك كوك ياداتا وأحي بلدك الميت الله كرايا غرينك وانديك متشي صحابي الحديث صحابين ديرو حديث هو عبد الله بن عمرو بن عاص شيني عبد الله بن عمرو بن عاص qauluhu fadan shi dai ce bahaimak ai jami'ad dawa jami'a dawabil ardi wa hasharatiha yana nufin dukkanin dabbobin da ke rayuwa a bayan ƙasa da kuma kwarika domin sa da buƙatar ruwan sama wanshur abin da yake nufi ibsud Allah ka shimfida rahamanka amma da yace wa ahyi baladakal mayyit Allah ka raya garinka wanda ya mutu yana nufin bi imbatil ardi ba'da mautiha shi ne ka sa ƙasa ta tsirar da amfani bayan ƙasar ta mutu ayyubu siha bayan ta bushe wa fihi talmihun anan akwai nuni ila qaulihi ta'ala zuwa fadan Allah madaukin sarki da yace fayuhyi fayuhyi bihi al-ardh ba'da mautiha Allah yakan raye ƙasa da ruwan sama bayan ƙasar ta mutu idan aka ce lokaci yayi kamar irin lokacin da muke ciki a yanzu zaka samu in ka fita bayan gari babu inda zaka samu wani danyen ice ko kuma danyen haki misali saboda yanzu rani ya kai rani ba ruwan sama amma da zaran an ce ruwa ya sauka kwana ɗaya biyu zuwa sati ɗaya sai ka samu ciyawa ta kaɗo a ko'ina to shi ne raya ƙasa bayan ta mutu gabar magana na 64 addu'a'u idara al-matsara addu'ar da mutum zai yi idan ya ga ruwan sama yakan ce Allahumma sayyiban nafi'an Allah ruwa mai amfani ma'ana shi muke roƙo sahabiyatul hadis sahabiyya da ta roƙi hadisin hiya Aisha ita ce Aisha Allah ya dada ita matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam waja'a fi bidayatihi a farkon hadisin ya zo anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matar qal manzon Allah tsira da min sabbata gare shi ya kasance idan ya ga ruwa yana faɗa cewa Allahumma sayyiban nafi'a qauluhu sayyiban wa huwa al-matarul kaseer shine ruwa mai yawa wakila wasu malaman suka ce a'a al-matarul ladhi yajri ma'uhu shine ruwa wanda ruwan zai yi gudu kuma gudun ya zama amfani wa huwa mansubun bi fi'ilin mahzufin taqdiruhu as'aluka aw ij'alhu abinda yake nufi anan wata gaba ce ta nahwu wanda sun karanta nahwu za su iya ganewa misali da yace Allahumma sayyiban me yasa bai ce sayyibun ba ko bai ce sayyibin ba sai ce maf'ulun bihi ne a yaran larabci maf'ulun bihi nasaba ake yi masa abinda yake nufi za mu kaddara as'aluka sayyiban ina roƙonka girgije ko kuma ij'alhu sayyiban in ka ce sayyiban ij'alhu sai ya zama maf'ulun bihi thani amma as'aluka sayyiban sai ya zama maf'ulun bihi ne daman baya da bukatun nabi amma in ka ce ij'alhu sayyiban hu din anan shine maf'ulun bihi al-awwal sayyiban ya zama maf'ulun bihi asani misali a ka'idar larabci idan ka ce ja'a muhammadun to dole anan muhammadun zaka ce da zaka ce ja'a muhammadan kuskure ne ja'a muhammadin kuskure ne menene daidai ja'a muhammadun amma idan ka ce ra'aitu naga to kuma dole ka ce muhammadan da zaka ce ra'aitu muhammadun kuskure ne ra'aitu muhammadin kuskure ne menene daidai ra'aitu muhammadan naga muhammad me yasa da muka ce muhammadun saboda muhammad shine fa'ili ja'a zuwa ne waye zuwan muhammad sai ka ce ja'a muhammad amma anan aikin ganin ya fada kan shi in ka ce naga muhammad idan ganin aiki ne waye aikin kai aikin ya fada kan wa kan muhammad to sai ka ce ja ra'aitu muhammadan amma idan ka ce amantu bi dole ka ce muhammadin na yi imani da muhammad da wani zai ce amantu bi muhammadun kuskure ne amantu bi muhammadan kuskure ne menene daidai amantu bi muhammadin saboda me saboda ba harafin jarra ne a ka'ida idan ba ta zo to za ka samu abin da ke gabanta kisra ake yi masa misali ka duba da kace bismillahi baka ce bismullahi ba baka ce bismallahi ba sai ka ce bismillahi mun fahimta da kyau to shi da nan sai ce yi taqdiruhu as'aluka aw ij'alhu qawluhu fadan shi da yace nafi'an zai zama sifa lin nasbi sifa shi ko ka'ida sifa takan bi abin da take sifantawa misali idan kace ra'aytu rajulan tawila naga wani mutum dogo har idan ka ce rajulan dole ka ce ɗawila ba za ka ce ɗawilun ba mun gane da kyau aha ja'a rajulun ɗawilun wani mutum dogo ya zo marartu bi rajulin ɗawilin na wuce kusa da wani mutum wanda yake dogo saboda sifa ta kan bi abin da ake sifantawa in ya zama marfu'i ko ya zama mansubi ko ya zama majaruri wannan ko ka mahaturi zabiha an nasib abbar kamar yadda ake neman tsari a nisayi babbar daga barin shayarwa wacce akwai cutuwa a cikinta Allah maɗaukin sarki ya mana muwafaka ya kuma datar da mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda ma kuskure Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli ƙasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu cika da imani ɗan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon kai Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawalta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon kai Allah kai mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon ka ya Allah ka samu fi ƙarfin zukatan mu ka samu fi ƙarfin shaytani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu cika da imani Allahumma ij'alna fi adwan na'am